الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم laraba sha tara ga watan rabiul aula hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da hudu ga watan goma miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin akrabul masalik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna cikin li'ani ko wa hudda in istalhaqa walada za a yi wa mutumin da yayi li'ani da matarsa haddi in ya riskar da ɗan. ya zo ya ce ɗan nan da matarsa ta haifa ba ɗan shi bane ko cikin nan da matarsa ba nashi bane har ya kai gaske zo suka yi tofin alatsi ne suka rarrantse suka yi li'ani tsakanin shi da matar ya rantse ta rantse aka gama li'ani daga baya kuma sai ya zo ya riskar da ɗan to yanzu yana riskar da ɗan za a masa haddi ba, ba kaga shi ɗa a kullum ba a so ya zamo ba shi da uba duk da gashi ya zo ya rantse ya yi li'ani daga baya in ya canza shawara ya ce zai riskar da shi ba za a hana ba yana riskar da shi shi kenan ya zama ɗan shi amma fa haddi zai biyo baya tun da ya riskar da ɗan kaga ya nuna ya mata ƙazafi kenan dole za masa haddi illa an yasbuta zinaha sai dai idan ya tabbatar da zinan nata ya kawo shaidu akan cewa zina kam ya tabbatar da ta yi zina amma wannan ɗan nashi ne to tun daga shaidu akan ta yi zina ai kaga dama haddi za a yi wa mutumin da ya kazafi ne tun daga shaidu kaga ya nuna ba ba ba ba kazafi ya mata ba kenan anan ba za masa haddi ba walau ba da li'ani kuma zinan koda bayan li'ani ne fa bayan sun yi li'anin ya zo ya riskar da ɗan sai aka ce to ai tun da ka riskar da ɗa ka yi mata ƙazafi sai ya ce to amma kuma ai mazinaciya ce ga wani ga wani ga wani su ne shaidu akan ta yi zina rana kaza to kaga a nan wannan zinan bayan li'anin ne me yasa ba za mu raji ba saboda ita ta zama ba kamammiya ba kasancewan ya tabbata ta yi zina kaga kenan ashe ƙazafin ya yi wa wacce ba kamammiya ba shi ko dama ƙazafi sai ka yi wa wanda yake kamamme ne sannan za ma haddi saboda haka koda bayan ta bayan an yi li'anin ne ya kawo tabbacin cewa ta yi zina ko ta yi ikirari to yanzu a nan ba za a masa haddi ba walau ausan mazani biha ko kuma ya ambaci wanda ya zinan da ita nan kuma dole za mara haddi bayan an yi li'ani ya zo ne ya ce matarsa ta yi zina da wani to yanzu kasancewan ya jefi matarsa da zina yana da daman li'ani amma kasancewan ya ce da wani wannan wani ai kazafi ya mara shi kuma wannan wanin babu daman li'ani dole sai dai a ji amar haddi na cewa yayi wanin kazafi saboda haka in ya je bi matar shi da zinabi ya faɗi wanda suka yi zinan da ita ba to yanzu kawai zai li'ani amma in ya faɗa kasancewan ya faɗi wancan din ya mar kazafi dole sai amar haddi ko ya kawo shaidu hudu na zina wanda suka tabbatar da yayi zina wa sharɗu sharaɗin ainihin li'ani at-ta'jilu shine gaggautawa fil hamli cikin ciki walwaladi da ɗa ciki ne ya fahimci matarsa tana da ciki to da gagganin cikin ya zo ya kawo ƙara ya ce shi wannan cikin ba nashi bane ko kuma haihuwa matarsa ta yi tana haihuwa in dai ba ɗan shi bane ya zo ya kawo ƙara amma yana yin jinkiri daga baya ya zo ya ce wai shi ba ɗan shi bane ba za a saurare shi ba ko kuma ya ganda da cikin ya yi jinkiri babu wani ainihin larura da gangan ya jinkirta daga baya ya zo ya ce ba cikin shi bane to yanzu a nan sai dai amar haddi babu zaman li'ani sharadi wajen ciki da wajen kore da shi ne a ta'ajil gaggautawa daga ya gani ya zo ya ce bai yadda ba in ya yi jinkiri ba zai yiwu ba wa adamul watsi mutlaqan Hakanan kuma sharaɗin yin li'ani shine rashin takan matar bayan ya ga ta yi zinan. ko bayan ya ce cikin nan ba nashi bane ko bayan ya ce wannan haihuwan ba nashi bane sai in bai take ta ba wannan mutlakan din saboda ya kawo har da ainihin yin zinan shi zina jinkiri wajen li'ani ba matsala bane ko da yau ya kai shekara da ganin ta yi zinan yau ya zo ya kawo ƙara yana da damar li'ani amma wajen kore ciki wajen kore ɗa wannan dole sai ya gaggauta take ya zo ya kawo ƙara sannan za a ba shi damar li'ani amma wajen ya take ta bayan yin abin to wannan ko mutlaƙan ne ko zinan ne ko kore cikin ne ko kore ɗan ne in dai bayan ya kore ɗan ko bayan ya kore cikin ko bayan ya ce ya ganta ta yi zina ya take ta to yanzu anan babu daman li'ani shine wa adamul watsi shi kuma mutlaƙan ba wai wajen kore da ko kore ainihin ciki ba har wajen ganin ta tana zina in dai ya sadu da ita bayan ya ganta tana zinan ba shi da daman li'ani fa in wabi'a ba'da ilmihi bi hamlin aw wabi'in idan ya take ta bayan ya san tana da ciki kuma ya san yana ganin cikin ba nashi bane aw wabi'in ko bayan ta haihu zai kore dan kuma du ya take ta auru yakin ko bayan ya ganta tana zinan kafin ya kawo ƙara a an ya take ta wannan kenan au ko kuma akhara ya jinkirta bai zo ya kawo ƙara ba bila uzurin kuma jinkirin babu wani uzuri ba da ilmihi bil awwalaini bayan ya san wa'ancan biyu na farkon haifuwan ko ainihin kore cikin to in tana'a kwata-kwata li'ani ya hannu ba zai yi li'ani ba kaga kenan shi sharadin li'ani daga kaga cikin ka zo ka kawo kara daga taibu ka zo ka ce ba dan ka bane haka nan kuma wajen in zina ne ka gani ta yi tofa bayan wannan zinan karka yadda a ce ka sadu da ita in ko ka sadu da ita bayan kaga tana da ciki bayan ta haihu ko bayan ta yi zina to imtana alihani ya hanu ba zai yi li'ani da ita bayan wannan ainihin saduwan ba sannan in an zo sigan li'ani wa ashhadu fil arba'i a cikin sigan li'ani guda hudun nan ko shi ko ita kowanne zai yi amfani da kalman ashadu ne kaga a halifu yaminun alayya ai din rantsuwa ne ko ko billahi din rantsuwa ne amma dai in an zo rantsuwan li'ani dole za a yi amfani da kalman ashadu billahi na rantse da Allah fil arba'i a cikin hudun nan na farko ko shi ko ita sannan walla'anu minhu ta ɓangaren shi dole ya amfani da kalmar la'ana an la'anatullahi alaihi kamar yadda ya zo a Qur'ani ba wal ghadabu minha ita kuma a ɓangaren ta in ta gama fudin za ta yi amfani da kalmar fushin Allah ya tabbata a gare ta a gare ta kamar yadda Allah ya ce an ghadiballahu alaiha ba fil khamisati a na biyar din shi zai amfani da kalmar la'ana ita ta yi amfani da kalmar ainihin fushin Allah shine al-ghadab wa baruhu alaiha sannan kuma sharaɗi ne farawan li'ani shi mijin sai shi zai fara rantsuwa alaiha akan ta ma'ana in an zo rantsuwa sai shi ya rantse ya gama nashi sannan ita ma ta tashi ta rantse idan ya zo rantsuwan fa ya kulu sai ya ce ashhadu billahi la zanat na rantse da Allah haƙiƙa ta yi zina ya faɗi haka arba'an so hudu wakan masa sai ya cike na biyar ɗin billa'anatillahi alaihi da tsinuwan Allah ya tabbata kan shi in kana minal kazibin in ya kasance daga cikin masu ƙarya an je ƙarya ya mace ce Allah ya tsine masa au ko kuma ya ce in kuntu kazzabtuha wato sigan ko ya ce in kana minal kazibin ko ya ce in kuntu kazzabtuha ya ce in na kasance ƙarya na mata to ya ambaci kalmar la'ana din fata qulu sai ita ma bayan ya gama ta tashi ta ce ashhadu billahi ma zanaitu na rantse da Allah ban yi zina ba au mara'ani ko ta ce na rantse da Allah bai ganni ina zina ba in ta faɗa so hudu wa tukhammisu sai ta cike na biyar din bi billahi alaiha da fushin Allah ya tabbata a gare ta ko a kanta in kana mina sadiqin in ya kasance daga cikin masu gaskiya ma'ana abin da ya faɗan nan in gaskiya ne Allah ya fushi da ita wa adad ba'dahu in ibtada'at idan da aka zo ita sai ta yi riga malam masallaci ta fara rantsuwan to yanzu idan ya gama sai a ce ta maimaita yawa man akasa a adama wa man nakasa a adama nakasa dama ko fiki ba ka ce ba in ta yi gaggawa ta fara wannan wanda ta yi din ba zai zama hujja ba sai ta sake to idan mutum kuma ba ainihin mai magana bane baibai ne idan aka zo li'ani kaga baibai ai ba zai iya yin magana ba ya zai yi wa ashara al-akhrasu baibai sai yi ishara na ainihin nunin abin da za a gane yayi ishara yadda za a gane yana nufin li'ani ne yayi rantsuwa hudu da ishara sannan ya tabbatar da la'ana din duk da wannan ishara auka taba ko kuma yayi ya rubutu ya rubuta ya rubuta ainihin rantsuwa guda hudun ya cike na biyar din da la'ana duk a rubuce ya bayyana wa mutane cewa yayi li'ani da matarsa wa huduru jama'atin sannan kuma sharadi ne halartar jama'a wanda aqalluha arba'atun mafi karancin mutane dai kar ya kasa mutum hudu adillai amma yadda ake so a yi taron jama'a wani jiba isra salati isra salatin ko an so kuma in za a yi li'ani ya zamo a yi bayan sallah a yanki bayan wata sallah lokacin da jama'a musulmi aka fito a sallah sai a yi li'ani lokacin wa ba'da asri kuma bayan sallan ma ana so ya zama bayan sallan da asar tun da malaman Madina suka ce ita ce salatul wusta wa takwifuhuma wannan dunnuji bane yake aiki ko wajen sharadi ya kare a wancan nukta wa takwifuhuma haka nan ana so a tsoratar da su a musu wa'azi lokacin da aka zo za a yi li'ani a yi musu wa'azi a tsoratar da su a tunatar da su Allah wa kususan indal khamisa musamman ma yayin na biyar din lokacin da ya gama rantsuwa hudu zai faɗi na biyar din a gaya musu wal qawlu bi anna al mujibatu lil azabi faɗin cewa wannan fa na biyar ɗin shine zai wajabta azaba a kanka da tsinuwan Allah in ita ɗin ce a gaya mata shine zai wajabta ainihin fushin Allah a kanta duniya da lahira duk ana so a musu wannan wa'azin ko sa wa'azantu wanda yake makareci ne janye a abin da yake da'awa wal muslimu bil masjidi idan musulmi ne a masallaci zai je rantsi wazimmiyatu idan kafirar amana ce wanda ba musulma ba bil kanisati za ta je cocin su ne ta rantse idan abi'a ne ma ne yahudawa za ta je can ainihin a gurin ibadansu na Yahudawa ta rantsi. Fa innaka lat idan ita ba musulma ba ce, mijinta ya zo ya rantse akan cewa wannan ɗan ba nashi bane ko ta yi zina ita sai ta toge ta kiran tsuwa to a matsayinta na ba musulma ba ba zai yi a mata haddi ba ujibat za a ladabtar da ita ne a yi mata ladabi sannan wa ruddar li ahli diniya sai a maida ita ga ma'abuta addinin ta a maida ita wajen malaman addinin ta ko masu hukunci addinin ta a ce to ku a addinin ku sai ku tabbatar da ko ku zartar da hukuncin wanda yayi li'ani a kanta wanda ya ki rantsuwa bayan miji yayi li'ani a kanta amma ba za mata na musulunci ba sai dai a ladabtar da ita ka kaulihi wannan misalin shi kaman faɗin mijin ne da ya kawo ƙara yake bai yarda da matarsa ba bai ce ta yi zina ba amma yake wajattuha ma'a rajulin fili hafi shi abin da yake tuhuman matarsa yace ya same ta tare da wani mutum a cikin mayafi daya amma shi bai ganta ta izina ba to yanzu anan ma ba shi da daman di'ani ba za masa haddi ba amma za a ladabtar da shi wannan tashbihi na ladabtar wanne wa in ramaha bi gasbin bi gasbin idan ku yau mijinta ya jefe ta da cewa an mata fyaɗe au shubuhatin ko an take ta takun shubha to yanzu anan zamu duba mu gani abin haka ne da shedu ya tabbata fa in sabata idan ya tabbata da shedu au zahara ko abin ya bayyana duk unguwa an san cewa an yi wa wanke fyaɗe ko an mace takun shubha kamar yanzu irin yan masu neman kuɗin fansa ɗin nan a ce an kama ta an tafi da ita ana dawowa da ita an tabbatar da an mata fyaɗe to a irin wannan duk gari an sani ko kuma ga shedu sun tabbatar to a nan ilta ana faɗa shi mijin kaɗai shi ne zai yi li'ani tunda ita ba amfani yin li'aninta tunda abin ya tabbata ga shaidu sun tabbatar shi amfanin li'aninsa shine kore wannan ɗan an mata fyaɗe saboda haka wannan cikin nata ba nawa bane to in ya zo ya yi li'ani wannan cikin zai kore in ko bai yi li'ani ba ko da an mata fyaɗe abin da ta haifa ɗansa ne kasa giratin tuɗau kaman inda mutum yarinya karama ce amma ta kai a take ta sai mata kazafi to yanzu anan shi ma shi kadai zai yi li'ani banda ita sannan idan aka zo aka yi irin wannan li'anin a ainihin fyaɗe da aka mata ko a ainihin takon shuba ko kuma yarinya karama yayi wa ainihin kazafin cewa ta yi zina to in ya zo yi li'ani shi kadai wala tafriqa ba za a raba tsakanin su ba tunda dama rabuwan tabidu tarimi yana tabbata ne bayan ta rantsi a wannan kadiya biyun kuma ita ba za ta rantse ba shi kadai ne zai rantse katin da shi kadai ne rantse shi zai rantse a na farko saboda ainihin kore wannan dan wala tafriqa ba za raba su ba fa in aba kuma idan ya ki rantsuwa ma lam yuhadda ba za mu haddi ba ya ce an yi wa matarsa fyaɗe saboda haka dan nan ba nashi bane aka ce sai ka zo kai rantsuwan liyani yace an je liyani ne shi ba zai rantse ba to yanzu a tabbatar mar da da amma kuma ba za mar haddi ba tunda ai abin da ya faɗan ya tabbata da shi wa illa idan ku bai tabbata ba babu shaidu kuma abin bai bayyana kowa ya sani ba ilta'ana to yanzu anan ko ta gaskata shi ilta'ana ta sai su ainihin li'ani da shi mijin da ita matar gaba daya za su zo su yi li'ani shi ya zo ya rantsuwan li'ani akan an mace fyaɗe saboda haka wannan dan ba nashi bane sannan ita ma sai ta zo ta yi rantsuwa tunda abin ba shaidu kuma bai bayyana ba a sigar rantsuwanta wata ƙulu sai ta ce ma zanaitu wa laƙar gulibtu tunda babu shaida kuma abin bai bayyana ba idan ta zo rantsuwa bayan shi ya rantsi akan cewa wannan dan ba nashi bane saboda an mata fyaɗe ita kuma ta zo sai ta rantse cewa ma zanaitu na rantse da Allah ban yi zina ba wala karguri to hakika rijaya na aka yi ma'ana fyaɗe ne ko kuma takun shubuwa ne wannan in sadda kadhu idan ta gaskata mijin kenan yace an mata fyaɗe ita ma ta tabbatar da fyaɗen aka yi mata amma ba shaida abin bai bayyana ba kaga akwai yiwuwan cewa ƙarya ne ta yi zina ne ta yi amfani da fyaɗe saboda haka sai ta zo ta rantse akan cewa ba zina ta yi ba rinjayen ta aka yi wannan in ta gaskata shi kenan idan kuma ta yi inkarin abin da ya faɗa za ta ce ma zanaitu wa ma gulibtu shi ne adafin za ta ce wa ma gulibtu ban yi zina ba kuma ba a rinjaye ni ba ma'ana ba abin da ya faru da ni in an karat wannan in ta yi inkarin abin da ya yi da'awa kenan kaga abin a uku ne idan abin da shaidu ko ya bayyana to ita ba za ta rantse ba shi kaɗai zai rantse don kore wannan ainihin nasaba idan kuma abin ba shaidu kuma bai bayyana ba to ita ma sai ta rantse sai je wajen sigar rantsuwan idan ta gaskata shi akan abin da ya faɗa to in ta zo rantsuwa za ta ce ba zina ne ba rinjaya ta akai idan kuwa bata gaskata shi ba za ta ce ban yi zina ba kuma ba rinjaye ne ba wa huddan nakilu minhuma kuma a wannan ainihin alƙadiyar za a yi haddi ga wanda ya toge yanzu in shi ɗin ne ya ce an mata fyaɗe babu shaida kuma ba wanda ya ji cewa an mata fyaɗe sai aka ce zo ya rantsuwan li'ani yaki to za a masa ainihin bulala na haddi idan kuma shi ya rantse ita aka ce ta zo ta rantse cewa fyaɗe aka mata ba zina ta yi ba ko kuma tunda ta ce ba a mata fyaɗe ba ta zo ta rantse ba ta yi zina ba a mata fyaɗe ba mijinta ya rantse sai ta ki rantsuwa to ita ma za a mata haddi kaga a wancan na farko tunda da shaida mun ce ko ya ki rantsuwa ba haddi amma a nan tunda ainihin babu shaida in ya rantse ta ki rantsuwa za a mata haddi haka in shi ɗin ya ki rantsuwa za a masa haddi shine wa huddan nakilu minhuma wa hukumuhu to menene hukuncin li'ani ne an yi li'anin me zai biyo baya abinda zai biyo baya na farko raf'ul haddi zai dauke haddi mutumin da yayi wa matarsa kazafi da zina ko yace ciki ba nashi bane idan ya zo ya yi rantsuwan li'ani haddi ya tashi akan shi ba za a mar haddi ba ɗaya kenan ba awil adabi ko ba za a ladabtar da shi ba fil amati aw zimmiyati idan baiwa yayi wannan kazafin ko kafirar amana yayi wannan kazafin kaga ai ba za a mar haddi ba tunda su ba a fifai bane sai dai a masa ladabi to yanzu idan yayi wannan li'anin za a dauke mar wannan ladabin da za a mar ba za a ladabtar da shi ba sai kenan ba wa ijabuhu alaiha innaka lat sannan amfanin li'anin miji idan miji yayi li'ani ita matar ta yin li'ani to yanzu haddi zai wajaba akanta kaga amma da a ce lokacin da aka baka ce rantse ya kiran tsuwa kaga shi dai za a yi haddi amma idan shi ya rantse aka ce ta rantse ta kiran tsuwa kaga ita haddi zai haukanta kaga amfanin li'anin miji na biyu kenan sannan amfanin shi na uku wa qad'un nasabi yankewan dangantaka tsakanin shi mijin da wanda shi mijin da ya li'ani da matar da ya li'ani ga cikin ta ya zo ya rantse akan cewa wannan cikin ba nashi bane ko wannan dan ba nashi bane in an gama wannan rantsuwan ya rantse ta rantse shikenan wannan dan ya koru gare shi ba dan shi bane wannan in ya rantse kenan ta ki rantsuwa wa bi li'aniha da zaran kuma ita din in ta yi li'anin ta rantse to daga wannan rantsuwan yajibu ta'abidu hurmatiha abadancin haramcinta ya wajaba alaihi akan shi yanzu misali shi ya rantse ta kiran tsuwa to har yanzu ba ta bidu tari mai wani auren su yana nan ta kiran tsuwa eh ya dabbata ta yi zina za a ji a mata haji in an gama haji in haddin ta ba na kisa bane za su zo su ci gaba da zaman auren su tunda ita bata rantse ba amma rantsuwanta tana rantsewa shikenan ta bidu tarimi ya tabbata haramci ya tabbata tsakanin su har abada wa in mulikat kuma koda an mallake ta daga baya misali baiwa ce yake aure ya zo ya yi li'ani da ita ya rantse ta rantse ba mun ce ba aure tsakanin su har abada ba daga baya sai aka sa ta kasuwa ya siya ko dama ta wani nashi ne ya gada ta kowane hali ta zuwa hannun shi har abada ba shi da dama ya ji daɗi da ita shine wa in mulikat aw in fashi amduha kai ko cikin nata ya watsi cikin bayan an yi li'anin sai ya zube to ko ya zube ma dai har abada babu aure tsakanin su wa in istalhaqa hada tawamaini lahiqa yau mutum ne matarsa ta haifi ‘yan biyu, sai ya ce, To, wannan baƙin da ya ɗana ne, amma wannan farin ba na ba. Yawwa, ya riskar da ɗaya daga cikin tagwayen, wai ɗayan ɗan shi ne, amma ɗayan ba ɗan shi ba ne, wannan layi sun riske shi gaba ɗaya kawai za a ja mar hajji ne na ya mata ƙazafi. Amma wa in kana bai nau ma sittatun. Idan tsakanin tagon farkon da na biyun ya kai wata shida to fa faɗi na ni ciki biyu ne yana da damar ya riskar da na farkon ya kore na biyun